من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله معاشر المسلمين من النار إن شاء الله ثم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم وأطيئوه وتوبوا إليه من ذنوبكم واستغفروه وأنيبوا إليه راجئين من المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى ذكر ومن الكذب إلى الصدق ومن الدعاوي والكلام إلى الحق والعمل الصالح وارجعوا إلى ربكم من تعظيم هذه الدنيا وإثارتها وهمومها إلى إيثار الدار الآخرة ورجاء ما عند الله وإلى السعادة ليوم الممات وإلى تذكر يوم يوم القيامة يوم الحصلة والويلات يوم الصدق يوم تظهر الحقائق وتشهد جوارح يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم نقف بين يدي الملك العظيم الذي لا تكفى عليه كافية يوم تعرضون لا تكفى منكم خافية يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناشد أيها الإخوة الأعزاء حديثنا اليوم إن شاء الله عن التوبة والإنابة والإنابة إلى الله عز وجل فالتوبة هي الرجوع إلى الله بترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليها والندم على ما فات وإرجاء الحقوق إلى الناس بصدق وعزيمة سعيا لطلب مرضات الله عز وجل من مال أو ظلم أو عرب قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه والله عز وجل يحب التوابين الصادقين ويفرح بتوبتهم أعظم الفرح والبضل سعياتهم حسنات ويبدل الله سيئاتهم حسنات قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفره بتوبة عبده من أهدكم سقط على بئره وقد أضله في أرض فلا قال ابن القيم رحمه الله تعالى من نزل في منزلة التوبة وقام في مقامها نزل في جميع المنازل الإسلام فإذا استقرت قدماه في منزلة التوبة نزل بعده في منزلة الإنابة وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأوصى وأثنى على خليله صلى وأثنى على خليله بها وقال جل من قائل وأنيبوا إلى ربكم وقال تعالى إن إبراهيم لحليم حواه منيب وأكبر أن آيته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة أهل الإنابة قال الله جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها إلى أن قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب كما أكبر تعالى أن ثوابه وجنته لأهل الكشية لأهل الكشية والإنابة قال الله جل وعلا وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ليوم لكل عواد حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام وأكبر سبحانه وتعالى أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة قال تعالى والذين يجتنبون الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وعنبوا إلى الله لهم البشرى نعم عباد الله الإنابة صفة للنبيين والمؤمنين قال الله جل وعلا إن إبراهيم لحليم أواه منيب قال تعالى حكاية عن شعيب قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال لقد قال تعالى حكاية عن داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلقاء ليبجي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وكر راكعا وأناب نعم عباد الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنيب وبك قاسمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أكرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت عباد الله إن هذه ال... إنها إن التوبة والإنابة إليه أمر عظيم وعليكم بتقوى الله في سركم ونجواكم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا كتال المسلمين يو هلوبا متيو هلوبا تفرقوا أتكم ولن سابوا شيكالا تكريستوشي tana magana ne akan wato tuba da kuma komawa zuwa ga Allah mutum ya duba ayyukansa da ya yi a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu da suka wuce abin da yake na ƙwarai to sai ya gode ma Allah ya ƙara ƙoƙari a kai abin da ya yi ba daidai ba to yana da lokaci tun da yana numfashi da kuma hankali a tare da shi ya tuba zuwa ga Allah ya ɗauki hanyar gyara domin babu wanda ke da tabbas akan cewa waɗannan watanni guda goma sha biyu masu zuwa za su zo yana a kan ƙasar ko kuwa watakila yana a cikin ƙasar. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya kuma sanya aljanna ta zanto makoma a gare mu ya azarta mu da tuba kafin lokacinmu ya yi. Bayan haka ya ku taron musulmi, ku ji tsoron Allah mabuwayi makalaici, sannan ku yi masa biyayya sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi ku tuba daga zunubi sannan ku yi istighfari sannan ku mi kauyen ku zuwa gare shi kuna masu komowa daga aikin sako zuwa aikin da'a zuwa gare shi sannan ku koma zuwa gare shi daga kimuwa da rabtana zuwa ga ambatansa da kuma tunala shi sannan ku koma zuwa ga ubangijinku ku tuba daga ƙarya zuwa gaskiya, sannan ku tuba daga maganganu waɗanda suke ba su da alkhairin duniya babu alkhairin lahira zuwa ga hanya wadda take ta gaskiya da kuma aiki wanda yake na ƙwarai wanda ya tattaro akan imani da ikilasi da kuma dacewa da yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle hakika bayi ku koma zuwa ga ubangijinku ta hanyar girmama shi ku rabu da girmama wannan duniya da fifita abin da ke cikinta da abin da yake ɗimautar da mutane na ƙawace-ƙawacenta da jin daɗinta wanda yake mai rubi ku koma zuwa ga fifita gidan lahira wanda shi ne ubangiji ya tattalinsa domin ya zama gida ne na dindindin wanda babu tsufa a ciki kuma babu mutuwa. ku koma zuwa ga Ubangijinku, kuma kowane ɗaya daga cikinku ya yi shiri zuwa ga wata tafiya wadda babu makoma, wadda babu ainihin wato cikas a tattare da ita. Tafiya ce wadda babu makawa dole sai an tafi, kowa ya yi ƙoƙari ya yi gujiri zuwa wannan yinin, shi ne yinin da yake komawa zuwa ga Allah. Wanda wannan yini babu ƙarya a cikinsa dole ko kana so ko ba ka so, dole za a tuwayi gari wata rana a ce an yi sallah a zahar babu kai a ce rana ta faɗi babu kai ta koma cikin ƙasa to kowa ya shiri saboda wannan ranar lalle haƙiƙa ku yi shiri cikin tuna ubangijinku saboda wannan ranar ta ranar abadiya wato ita ce ranar tashi kiyama ita ce rana wadda Allah ya fassara ta da ainihin take iri-iri Allah yake ita ce rana wadda take ta hasara wanda dan adam zai kalli aikin sa da yayi na kwarai sai da na sani ina ma da ya ƙara aikin kwarai sama da wanda yayi rana ce ta hasara wanda mutum zai duba ya ga babu aikin da yayi na kwarai sai ya nadama lokacin da aka bashi da lafiya da aka bashi da bai aiki na kwarai ba rana ce wanda wasu za su rika kiran hallaka suna kiran hallaka hallakanmu mutuwanmu yau ta zo tashin hankalinmu ya zo amma kuma babu wurin gudu babu kuma wajen tsira rana ce wadda take ta gaskiya wadda babu ƙarya a cikinta rana ce wadda gaskiya take tabbata ƙarya kuma take rugujewa a wannan rana rana ce wadda ubangiji ya ambace ta da cewa rana ce wadda ake bayyanar da al'amura a bisa yadda suke na haƙiƙa. kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da su a duniya waɗansu kuma suka lalata waɗannan ranaku nasu to a wannan rana ubangiji zai tona asiri ya fitar da abin da yake shine na gaskiya duk wanda bai gaskiya ba a ranar zai yi da na sani kuma yayi kaico ya ce ya yi hasarar lokacinsa rana ce wadda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ita ce ranar da gabbai suke magana lokacin da ɗan adam zai tsaya gaban ubangijinsa baki zai rufe sai gaɓoɓinsa su rika magana ubangiji zai tambaye su a aikin da suka aikata rana ce wadda Allah ta'ala ya ambata cewa bayi za su tsaya gaban Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka mamallaki wanda yake mai girma wanda babu abin da ya koyi zuwa gare shi babu wani kaskastaccen abu ƙanƙantarsa ko girmansa ko kaɗan ɗinsa ya sa a ce ya fi ku gabarin Ubangiji. Rana ce wadda ake bijiro ma mutane ayyukansu babu wani aiki ɗan kaɗan ko babba da mutum ya aikata shi wanda a wannan ranar ba zai gan shi ba rana ce wanda Allah ya ambace ta da cewa rana ce ta tona asiri kuma a wannan rana shi mai laifi baya da wani ƙarfi kuma sannan baya da wanda zai taimake shi shine ranar tashin kiyama haka ubangiji ya ta siffanta wannan rana domin bayi su yi shirin tafiya su yi shirin hatsuwa da wannan yinin ka sani cewa babu makawa sai wannan yinin ya zo kuma ka sani babu makawa sai wannan tolan asirin ya zo kuma ka sani babu makawa sai an nuna maka ayyukan da ka aikata kuma ka sani babu makawa dole sai an yi maka sakamako da mafi cikar abin da ka aikata in ka aikata alkhairi ubangiji zai nuna alkhairin kuma ya saka maka in ka aikata aikin banza ubangiji zai nuna maka aikin kuma ya cika maka sakamakonka a ranar da ba za a baka dama ba ka dawo ka gyara ya ku taron ‘yan uwa musulmi a yau mu a wannan rana ita ce magana akan tuba da kuma komawa zuwa ga Allah. Lalle hakika Ubangiji ya umarci mumine da su tuba, maza Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisi ya yi umarni da tuba. Ku sani tuba shi ne komawa zuwa ga Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka cikin rabuwa da zunubi da kuma saɓon Allah. sannan mutum ya tuɓo daga dukkan abin da yake mafi muni daga dukkan abin da yake mai muni babba ko ɗan ƙanƙanin ya tuba ya tuɓe kansa daga gare shi tare da yin nadama cewa ba zai sake dawowa zuwa ga wannan aikin ba sannan kuma tare da ɗauka azama da himma da niyya wadda take ta gaskiya cewa ya tuba ba zai koma a cikin irin wannan mummunan aikin ba wannan shi ake kira tuba wato idan kun fahimta shi ne bawa ya tuba daga dukkan abin da yake na saba ma Allah bawa ya tuba daga dukkan abin da yake na zunubi an ce saban Allah shine dokokin Allah wanda ka aikata wanda ka sani cewa Allah ya ce a bari kai kuma baka bari ba shaydan ya ci nasara a kanka wannan shi ake kira sabo an ce zunubi shine zalunci da ke gudana tsakanin bayi da bayi ko tsakanin bawa da shi karan kansa ko tsakanin bawa da sauran halittun da Allah ya yi a bayan ƙasa to mutum ya tuba ya hannu daga dukkan waɗannan zunubai daga dukkan waɗannan saƙo sannan ya cire kansa ga baki ɗaya sannan ya sa azama da niyya kyakkyawa cewa ba zai koma zuwa gare su ba sannan kuma ya rika nadama in an ce nadama yi da na sani cikin abin da yake aikatawa wanda yake ba daidai ba cikin lokaci da ya riga ya wuce masa duk yadda ya tuna sai ya yi da na sani ya yi da na sani ya kai cikin abin da ya aikata na saba ma Allah sannan idan akwai haƙƙin wani to ya ƙoƙari ya miƙa wannan haƙƙi zuwa game shi tare da gaskiyar bayyana abin da ya faru sannan kuma da ɗaukar niyya da azuma da tafiya a guje cikin neman Allah ya yarda da kai cikin wannan abin da kai na miƙa haƙƙi zuwa ga mai shi haƙƙin nan ya shafi dukiyar wani ne ka ɗauke masa ba tare da ya sani ba ko dukiyar wani ne ka yaudare shi ka ha'ince shi ko dukiyar wani ne ka ɗauka ba tare da saninsa ba kai masa sata ko dukiyar wani ne aka baka amana kai kuma sai ka mai da ita taka ko kuwa zaluntarsa ka yi cikin ainihin wato dukiyarsa ko iyalinsa ko mutuncinsa, ko kuwa mutuncinsa ne ka zubar, ka ci fuskarsa, ko ka ha'ince shi, ko ka zage shi, ko ka ɓace shi, duka wannan ana bukata ka miƙa su, ka je ka nemi halicci zuwa ga wanda ka saba mawa, idan akwai abun ka miƙa zuwa gare shi, idan babu abun kuma ka nemi halaccin abun. cewa ya yafe maka abin da ka aikata na zalunta sa dukiyarsa ko na ainihin wato cin mutuncinsa ko zubar da mutuncinsa ko kuma zalunta sa cikin iyalinsa Allah ta'ala yake ce mana a cikin alkur'ani ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gabaki ɗaya ana fata idan kuka tuba tuba na gaskiya ubangijinku ya kankare maku ƙananan zurbanku sai ya shigar da ku cikin aljanna da yadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa dukkan wanda ya tuba kafin rana ta fito daga yamma ta tafi gabas ta faɗi, Ubangiji zai karɓi tubansa. Wannan hadisi yana nuna kenan a koyaushe ƙofofin tuba suke, kada bawa ya taɓa tsammanin cewa akwai wani zunubin da ya yi ya rika tunanin cewa idan ya tuba Allah ba zai karɓa ba. A wannan hadisi yana nuna cewa lokaci ne mai yawa da ɗan adam yake da shi wanda zai tuba ya koma zuwa ga Allah. Yan a cikin dare ya yi zunubi, to da rana lokaci ne mai yalwa ya tuba ya koma zuwa ga Allah in a cikin yini ne ko a cikin yini ne ya saba ma Allah to dare lokaci ne mai yalwa da bawa zai koma zuwa ga Allah kuma ubangiji zai karbi tubansa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana son dukkan waɗanda suke tuba waɗanda suke da gaskiya a cikin tubansu sannan ubangiji yana farin ciki da bawa idan ya tuba sannan Ubangiji yana farin ciki farin ciki mai yawa har Ubangiji yana canza munanan aikin da bawaye wanda suke ba masu kyau ba idan ya tuba tuba na gaskiya sai Ubangiji ya canza waɗannan munanan ayyuka sai su koma kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Ubangiji yana farin ciki da tuban bawansa sama da yadda ɗaya daga cikinku yake farin ciki lokacin da abin hawansa ya ɓace masa a cikin sahara bayan ya jefar da shi ya ɗebe tsammani daga rayuwa sai kuma kawai yana buɗe idansa sai ya ga wannan taguwa tashi a tsaye tare da abin shansa ya kama ragabarta ya hau saboda tsananin murna sai ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka to ubangiji ya fi wannan tsananin murna idan bawa ya tuba sama da wannan bawan nashi wanda haka ta faru gare shi shi kaga ba karamin ni'ima bace ba a ce mutum ya tuba a ce mutum zuciyarsa ta kare cikin ayyuka waɗanda suke waɗanda ba daidai ba yayi la'asar ya tuna ranar da za a ɗauke shi shi kalai kamar yadda ya fito shi kalai za a ɗauke shi a sanya shi kabarinsa shi kalai zai ansa tambaya shi kalai kuma zai fuskanci ubangijinsa shi kalai sannan kuma zai tashi a farfajiyar kiyama shi ɗaya babu kowa a tare da shi sai ayyukansa wannan rana ita ce bawa ya kamata ya rika tunawa ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da gafara yake cewa dukkan wanda ya sauka a masaukin tuba wato dukkan wanda Allah ya azurta shi da tuba tuba na gaskiya to wannan ya sauka a cikin dukkan wani makami da wani matsayi na musulunci gabaki da matsayi da falala da daraja wadda duk musulunci ya tanaza gaba ɗayanta ta tattaru ne akan tuba a tuba ibn al-qayyim yace lokacin da wannan tuba ta tabbata a cikin zuciyar dan adam ya tabbatar da dugadugansa a cikin abin da yake na tuba zuciyarsa ta kare ta koma zuwa ga Allah yayi nadama cikin dukkan abin da ya aikata to sai ya taka matsayi na me na al'inabatu in an ce al'inabatu shine mai da al'amari zuwa ga Allah in an ce mai da al'amari zuwa ga Allah shine dukkan abin da za ka yi kana tuna mai Allah ya ce abin da duk kake tunawa idan ka zo yin aiki kana tuna Allah ne baka ganin kowa wannan aikin daidai ne Allah ya yarda da shi to kawai sai ka aikata Allah bai yarda da shi ba to kai ba ruwanka da kowa sai ka ja baya ba za ka aikata ba wannan shi ake kira al'inabatu wato duk da ka zo yin aiki ka tuna Allah kowane irin aiki ne kuwa aikin ya shafi ibada ne to in ibada ne Allah kawai kake tunawa kuma shi kake neman yardarsa aikin ya shafi duniya ne to abin da kake tunawa kawai meye gaskiya meye adalci a cikin aikin don ka san Allah ya umarce ka da gaskiya kuma ya umarce ka da cewa ka riƙe amana sannan ya umurce ka da cika alkawari to wannan kake dubawa sai ka ga ka zartar da duk al'amuranka Allah ne kake dubawa cikin duk rayuwarka gabaki ɗaya. wannan ita ce al'inaba mai da al'amari zuwa ga Allah to mutum ba zai samu wannan darajar ba wannan ita ce kololuwar daraja a cikin musulunci to mutum ba zai samu wannan darajar ba sai ya zanto mai yawan tuba daga aikata zunubai mai yawan tuba daga saba ma Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka sai ya tsora shi akan wannan matsayi na al'inaba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka inje ibn al-qayyim yace ubangiji ya umurce mu da cewa mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah sannan ya yabi kalilinsa shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yabe shi darajar da ya samu wanda Allah ya ɗauke shi ya maida shi khalil in an ce khalil shine wanda ake masoyayya wadda babu wani bakin ciki ko takaici wanda zaka gani a ciki ita ce soyayya ta ƙarshe wanda ba abin da zai yi ya saba maka ba abin da zai yi ka ji baka kaunarsa wannan shi ake kira alƙulla da larabci masoyi wanda yake na ƙarshe wanda ya kai matuƙa wanda duk abin da yayi ba zai fusata ka ba wannan shi ake kira alƙulla to irin wannan soyayya ita ce Allah ta'ala ya rike annabi Ibrahim da ita a cikin littafi alqur'ani yake ba mu labari to annabi Ibrahim ya samu wannan matsayi saboda kasancewa mutum ne mai maida al'amarin sa zuwa ga Allah shi yasa sai Allah ya ce wattakaza Allahu Ibrahim kalila shi yasa sai Allah ya umurce mu mu ma musulmi cewa mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku miƙa al'amarin ku zuwa ga Allah sannan ku miƙa wuyanku zuwa ga Allah gaba ɗaya tun kafin wani yini ya zo wanda wannan yinin idan ya zo babu fa mutumin da za a karɓi tubansa shine ranar tashin kiyama Allah ta'ala yace dangane da Annabi Ibrahim yace lalle Annabi Ibrahim ya kasance halimun mutum ne mai haƙuri awahun mutum ne mai maida al'amarinsa mai yawan kuka munibun sannan kuma mai yawan maida al'amarinsa zuwa ga Allah Allah ya siffanta shi da waɗannan siffofi guda uku mutum ne mai yawan haƙuri mutum ne mai yawan kuka yana kuka yana tuna ranar da zai koma zuwa ga Allah yana kuka yana tuna girman Allah munibun sannan ubangiji ya ce mutum ne mai maida al'amarinsa zuwa ga Allah haka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labari a cikin alƙur'ani ya ce ayoyinsa waɗanda suke abin lura abin ɗaukar wa'azi babu mai gane su kuma ya fahimce su sai mutane masu tunani waɗannan masu tunanin cikin al'amarin Ubangiji su ne Allah ya ce su ne kuma waɗanda suka ɗauki daraja mataki na al'inabatu mai da al'amari zuwa ga Allah. Allah ta'ala ya ce afalam ya siro afalam ya zuru ila sama mutane ba za su duba ba su kalli sama mana fauqahum ga ta nan a saman su kaifa banainaha yadda muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta linnazirina ga masu kallo idan za su kalla har zuwa fadin Allah ta'ala da yake tafsiratan ga ta nan a fili kuna kallanta sai Allah yake tafsiratan wannan wa'azi ne tafsiratan wannan ainihin wato ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yace wato wannan tunasarwa ne wa zikira sannan kuma tunatarwa ne li kulli abdin munibin daga dukkan wani bawa wanda yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah muhallin shahid shine duka ayoyin ubangiji waɗanda ake kalla a gane ƙudurar ubangiji abinda ake kalla a gane cewa lalle akwai Allah abinda ake kalla a gane a samu wa'azi cikakke duka waɗannan ayoyi ubangiji yace ba mai tuna su kuma ya gane su kuma ya fahimce su sai mutumin da ya taka martaba ta ina ba mai da al'amari zuwa ga Allah shi yasa ƙarshen Allah yake li kulli abdin munib daga dukkan wani bawa munibin wanda ke mai da al'amarin sa zuwa ga Allah wanda bai taka wannan matsayin ba shine gari ya waye wuf ya fita ba wani tunani da yake wata ya kare wuf albashinsa ya shiga ya gama da shi ya soma lissafin watan gaba wani watan ya kare ba wani tunani yana haka tsakiyar shekara yana haka shekara ta kare yana haka a kwana a tashi shikenan wata ran sai a ce watan ya kare ga albashin ya shiga shi kuma ya mutu ya koma zuwa ga Allah amma me ya tanaji saboda kwanciyar canta har abadiya bai tanajin komai ba in ya kwanta baya tashi ballantana sallah asuba la qiyamul laili ballantana zikiri ballantana al-istighfar lokacin fitowa al-fijr wanda Allah ya ce lokaci ne wanda yake mai mahimmanci na istighfari Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar mu'mine na kwarai su ne waɗanda suke tashi fita istighfari gab da fitowa al-fijr Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun kaɗan suke yin bacci a cikin dare daga an ce asubahi ta yi sai su tashi kawai su kama istighfari to shi bai yi komai ba sallan ma bai yi ta a cikin jam'i ba sallan ma bai iya kiyaye ta ba bai karanta siffar ba a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai iya karatun qur'ani ba sannan kuma ta gefe guda kuma idan ka dube shi cike yake da zunuban mutane da ya saba mawa in ka dube shi hatta rayuwarsa shi da kansa ya zalunci kansa in ka dube shi a cikin iyalinsa ya zalunce su in ka fito a kan layi komai ya mai da shi nashi abin duk da aka sa a hannunsa ba zai bayar ba yana cikin wannan ɗimuwa haka mutuwa ta same shi to irin wannan sai dai a ce la haula lahu wala quwwata la wannan shine abin da ibn al-qayyim ya faɗa ubangiji mabuwayi da daukaka ya ce huwa allazi yuriikum ayatihi shi Allah shi ne wanda ke nuna maku ayoyinsa da suke nuna akwai shi, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan shi ne ke saukan maku daga arziki daga sama. Daga cikin ayar da suke nuna akwai Allah shi ne saukan ruwa daga sama, yanzu dai gashi babu ruwan, saboda lokacin yankewar shi ya zo. Akwai wani mai ilimin kimiyya da zai iya gano me yasa ake ruwa a wasu watanni, wasu watannin kuma ba a yi. tun da ranar guda ɗaya ce take fitowa kuma ta faɗi me yasa wasu watannin ake yin ruwa wasu kuma ba a yi me yasa wasu watannin ake yin sanyi wasu watannin kuma ba a yin sanyi sai dai a yi zafi me yasa ba zai zanto gaba ɗaya lokaci guda ba idan neca ne take yi ga waɗanda ke tunanin cewa babu Allah duka wannan alama ce ga mai hankali da zai tunani ya gane cewa akwai wata fawa wadda take tasarrufi take jijjiwa waɗannan al'amuran shi yasa yake shi ne wanda ke nuna muku ayoyinsa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan sai Allah ke saukar muku da arziki daga sama ashe arzikin duk da bayi suke so kuma suke son su samu duka daga sama yake Allah yake wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun daga sama arzikin ku yake da duk abin da ake muku alƙawari da za a shekara ishirin da biyar ba a yiwuwa ba to duk arzikin da ke duniya gabaki ɗaya zai lalace gabaki ɗaya babu wani abin da zai saura amma ubangiji yake ta saukarwa wannan saukar ruwan shi ake kira arziki saboda mai da saukar ruwan ne Allah ke fitar da abinci daga ƙasa shi wannan abincin da ke fitowa daga ƙasa shi ne sinadarin da ya halicci ɗan adam da shi ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da abin da ƙasa take fitarwa to idan aka riƙe ruwan sama abin da kake ci ba za ka iya samu ba to in ba za ka iya samu ba kuma babu rayuwa domin ɗan adam suka ce ya samu daga ɓangarori guda uku gangar jikinsa da ruhinsa da kuma zuciyarsa ko tunaninsa gangar jikinsa asalinta ƙasa ne to shi yasa arzikinta ma abin da za ta ci ta girma yake fitowa daga ƙasa anna sababana alma'a sabban summa shaqaqana al-ardha shaqqa fa anbatana fiha habban وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وهدائك غلبا وفاكهة وعبة متاعا لكم ولأنعامكم arziki ne a gare ku da kuma abin dabbobinku suke ci daga ƙasa kake ci shi yasa Allah ta'ala yace shi ke saukan muku da arziki daga ƙasa sai yace wa ma yatazakkaru illa man yunib babu mai ɗaukar wa'azi ya gane hakan illa man yunib sai wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah yake tunanin Allah a cikin kwakwalwarsa. Ya ku bayan Allah, ku sani cewa kamar yadda Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya ba da labari a cikin littafinsa, cewa lalle ladarsa ta aljanna wadda take tabbatuwa ga muminai, da aljanna tashi tana tabbatuwa ne kawai ga waɗanda suka ji tsoronsa tare da girmama shi da mai da al'amari kuma zuwa ga Allah. shi yasa Allah ta'ala yake faɗa yace wa uzlibatil jannatu sai aka gabato da aljanna lil muttaqina ga waɗanda suke masu tsoron Allah ga tanan suna gani a filin hisabi ghaira ba'idin ba nesa aka aje ba ane maka hisabi ga kofofin aljanna kana gani waɗanda suke masu tsoron Allah ɗan wuta kuma ane masu hisabi ga wuta suna kallanta zabaniyawa suna rike da ita Allah ta'ala ce haza ma tu'adun wannan ita ce abinda aka yi muku alkawari da ita tun a duniya amma gawa li kulli awabin da dukkan mai mai da al'amarin sa zuwa ga Allah hafizin wanda yake yayi dokokin Allah wannan ita ce abinda ake muku alkawari da ita suwaye waɗannan masu mai da al'amari zuwa ga Allah wanda suka kiyaye dokokinsa sai Allah ya ce man khashiyar rahmana bil su ne waɗanda suka ji tsoron Allah a fake ba su ji Allah a duniya ba amma suna jin tsoronsa saboda sun san akwai shi saboda alamomi da ayoyi da suka gani waja'a bi qalbin munib suka koma wa ubangijinsu da zuciya wadda take mai mai da al'amarin ta zuwa ga Allah wankacciya wadda babu shirka da zalunci a ciki sai Allah ce udkhuluha to ku shige ta bi salamin tare da aminci ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa lalle haƙiƙa bushararsa da yake zuwa ga masu tsoron Allah kawai tana tabbatuwa ne ga waɗanda suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, Allah ta'ala ce wallazi na can bauta su ne waɗanda suka nisanci bauta ma dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba, wa anabu ilallah suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah, lahumul bushra Allah ce irin waɗannan aljanna ta tabbata gare su, bushara ta tabbata gare su, ya ku bayan Allah ku sani cewa al'inaba komawa zuwa ga Allah siffa ce ta muminai kuma siffa ce ta annabawan Allah da salihan bayi kaɗan daga ciki shine annabi Ibrahim mun ba ku labarinsa Allah ta'ala yake cewa la halimun awahun munib mai yawan hakuri ne mai yawan kuka ne mai yawan komawa zuwa ga Allah Allah ba da labari dangane da annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam suka ce ya kai Shu'aibu yanzu ‘yan sallolinka suke umurtarka mu bar abin da iyayenmu suka kasance suna bauta mawa, ko mu aikata abin da muke so da dukiyanmu, suka ce sannu ya kai mai yawan haƙuri kuma shiryayye, in haka ne mu ba za mu bi ba, annabi shayabu ya ce masu ya ko mutane na, ku ba ni labari mana, in na kasance akan wata hujja bayyananniya. Kuma gashi Ubangiji na ya azurta ni arziki wanda yake mai yalwa, arziki wanda yake mai yawa yace ya ko mutane na wallahi ba na nufi in saba maku cikin abin da nake hana ku aikatawa in ce ku yi ni in ki ko in ce kar ku yi ni in je in aikata ba haka nake nufi ba abin da nake nufi kawai al-islaha jara mastaqa'atu daidai gwargwadon samun iko wama tawfiqi illa billah amma dacewa da daidai tana a wajen ubangiji kamar haka ne kuma abin da ake umurtar musulmai a ko'ina a faɗin duniya, ba a nufin a ce ka bar abu shi kuma mai faɗa ya aikata, ba a nufin a ce ku yi shi mai faɗa ya ƙi aikatawa, ba a nufin kuma a ce dole sai ka bai abin da ake nema al'islaha mastaqat gyara daidai gwargwado. Ba a ce ka yi 100% ba, ba yadda za ka kai 100%. Wannan na Allah ne, shi ne perfect. amma ɗan adam dole wata ran zai samu matsala a rayuwarsa amma abin da ake so shine percentage percentage nawa ne in an ɗaga sunanka a unguwarku mutum nawa za su ba da shaida a kanka ta kwarai kai da kanka idan kai tunani maki nawa za ka ba kanka a rayuwa a cikin ibada in ka tunana maki nawa za ka ba kanka a cikin rayuwa a cikin ma'amala a cikin aikin gwamnati a cikin ofis ɗinka a cikin gidanka wata ran ba mutane su yi comment a kan labarin ka raba data a kanka ka ɓoye sunanka ko ka sa wani ya raba data a kanka ka gani wani result za ka samu idan ka samu ɗari idan ka samu maki hamsin to wannan ka ci jarabawa amma idan aka ce a unguwarku an ba mutum goma mutum biyar mutum shida sun ce kai wani dai kam ai halin shi ne sai dai haƙuri to wannan akwai alamar tambaya a tattare da kai a ofishinka waɗanda kake shugabanci mutum nawa ne za su ba da shaida a kanka mai kyau baya yiwuwa kana shugabancin mutane guda goma tara su ce kai ba mutumin kirki ba ne ke tunanin cewa kai ne daidai su ne ba daidai ba ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka aunawa ake yi sai kowa ya auna kansa ya gani shine annabi shu'aibu yake gaya musu cewa ma uridu illa in uridu illa al-islaha mastata'at yara muke so daidai gwargwadon samun iko wa ma tawfiqi illa billah dacewa da daidai wannan tana a wajen Allah alaihi tawakkaltu zuwa gare shi na dogara wa ilaihi uni zuwa gare shi kuma nake mai da al'amari na ubangiji ya ba mu labari dangane da annabi Dawud alaihi salatu wassalam lokacin da waɗansu mutane suka faɗo wajensa mutum biyu suna husuma sai ɗaya ya ba da labari ya ce ni ina da dabbobi guda casa'in da tara wannan kuma yana da sanuwa guda ɗaya ni ina da casa'in da tara wannan yana da sanuwa guda ɗaya shi mai guda ɗayan sai ya kawo ƙara ya ce wannan casa'in da tara gare shi ni kuma sanuwa guda ɗaya nake da ita amma sai ya ce sai in ba shi guda ɗaya na ya cika su zama guda ɗari ni in tashi da babu komai handama kenan da baban kere irin rayuwar mu ta ƙasar mu ko shi yana da casa'in da tara amma yana neman mai tunciya ɗaya ya bashi sai ya cika guda ɗari shi kuma a kore shi ya tafi sai ya kawo ƙara wajen annabi dawud ya ce gashi kuma ya matsa mani sai annabi dawud ya yi sauri kamar yadda kai ma ina faɗa kai dariya daga ji ka san akwai zalunci kenan ya mai casa'in da tara zai tambayi guda ɗaya to irin wannan gaggawa annabi dawud ya yi bai tsaya ya saurari shi kuma wanda ake tuhuman ba me dalilin ka da zaka karbi akuyar sa ɗaya ka cika da naka su zama casa'in da kara wanda ka'ida shari'a kenan sai kawai sai kawai annabi Dawud ya ce laqad zalamaka bi su'ali la ajatika ila ni'aji hakika ya zalunce ka lokacin da ya nemi ka bashi akuyar ka ɗaya ya halala nashi guda casa'in ya ya zalunce ka hakika wa inna kathiran min al-khulaqa lalle da yawa daga cikin waɗanda ake ba su irin wannan matsayi Allah ya ce la yabgi ba'dhum ala ba'din da yawa wallahi suna neman haƙƙin sashe a bisa sashe ba tare da haƙƙi ba haka annabi Dawud ya hukunci sai an sai istisna'i yace illa alladhina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai wa qalilun ma hum amma ɗan kaɗan ne daga cikinsu haka kuma muke a yau wanda ke da jarin miliyan ɗari yana ƙara sayan abin da zai zama miliyan dubu talaka kuma yana ƙara talaucewa ɗan siyasa yana ƙara ɗiba kuɗi al'umma suna ƙara lalacewa komai namu ku duba ƙara taɓarɓarewa yake ina kuɗin suke tafiya wallahi aljihun mutane suke tafiya je ka birnin Abuja da manyan garuruwan muka iske mutum zai sai makaruwa matar da yake kwanciya da ita budurwa zai sai mata gidan miliyan ashirin miliyan talatin jami da kuɗin da za a yi makaranta kuɗin da za a yi asibiti kuɗin da za a yi hanya kuɗin da za a taimaki waɗanda ba su da abinci duk da haka kuɗin suke tafiya ba wasu kuma sun iya kuɗin sun kai turai sun jibge wannan shine abin da muke gani da idanunmu wa ma shahidina illa bima allim wa ma kunna lil ghaibi hadiri abin takaici abin kai kuka da idanunka yaushe dan adam zai mallaki biliyan 80 biliyan 100 bilba amma a cikin garin su Allah su ruwan da za a sha yaushe kana shugabanta al'umma za ka ɗauki jirgi ka tafi ina ka tafi waje duk trip ɗaya idan an je an dawo idan ka ga bil ɗinsu sai hankalinka ya tashi amma a ƙauyuka da karkara ga nan babu hanya kuma babu musulmi babu wanda ba musulmi ba when it comes to corruption to dama kawai you cannot differentiate waye musulmi waye kristi waye krista ba ka iya bambancewa wannan shine abin da muke gani mafi yawansu kuma yanzu ɗinnan da nake wannan magana limamai suna tsaye a gabansu suna yi masu wa'azi irin wannan da nake maku amma ina masu ɗauka suke laqad asma'ta nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi kira kake tai amma gawa kake kira inda mai rai ka kira sai ya ansa kiranka inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah masu ansa kira kawai su ne waɗanda suke rayayyu matattu ko ka kira su ba za su iya ansawa ba su waye rayayyu su ne muminai waɗanda suka yi imani shi yasa Allah ya ce litunzura man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin shi yasa annabi Dawud a nan gurin yake cewa illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata aiki na kwarai amma sai ce wa qalilun ma hum ɗan kaɗan ne daga ciki ‘yan kaɗan ne daga ciki, ya za ka gane ‘yan kaɗan ne, rabadata ka tambayi kanka, ta wani ya risace a kanka, inda ka ga wani sakamako za a samu. Amma in ka tafka da cikin gidanka, da constituencinka, ta wani ya risace a kai, inda ka ga wani sakamako za ka samu. To idan sakamako ya zama mummuna tun anan to me kake tsammani a wajen Allah. ya tabbata cikin hadisi maza Allah ya ce ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku mutane ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ya kai bawan Allah ka ɗauki wannan shekara ka zama shekara ce da za ka gyara tsakaninka da Allah dan ba ka da tabbas wallahi cewa za a fita shekarar da kai ko za a ci rabinta da kai ko kuma watakila ma ba za a ci rabinta da kai ba annabi Dawud ya ce wa qalilun mahum wa zanna dawuda annama fattannahu sai annabi dawud ya tuna cewa lalle hakika an fajarabe shi da wannan hukunci da yayi domin ya saurari bangare ɗaya bai saurari bangare ɗaya ba fastaghfara rabbahu nan take sai ya roki gafarar ubangijinsa wa karrara an ya faci yana mai sujjada wa anab sannan yana mai da al'amarin Allah zuwa gare shi yanzu ka duba aikin da yayi kawai ya saurari ɗaya ne bai saurari ɗaya ba sai ya hukunci nan take ya tuna cewa Allah ya jarabe shi saboda haka sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah shi yasa Allah yake mana innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu tsoron Allah su ne waɗanda idan shaytan ya ci nasara a kansu nan take suke tuba sai su koma zuwa ga Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru nan take sai su tuna girman Allah dan sun san wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa a bisa zaben Allah bayan sun tabbata cewa zaben Allah ne ya ku taron musulmin da kuke shugabantar mu dan Allah ne yasa ba za ku tuna waɗannan ayoyi da malaman da ke gidajen ku suke karanta muku ba waɗanda kuka yi imani da su al'umma na fama da fatara kuna ta jansu cikin wani yanayi mara kyau kuma abin takaici kuna ta fitowa a gidajen rediyo da jaridu kuna rubuta ƙarya bayan ƴan ƙasan kuma sun san ƙarya kuke rubutawa wani wani irin rashin kan gado ne da basira na ɗan Najeriya wa kake so ya yarda da kai da ka faɗi ƙarya duniya ta ji wane ne kake son ka yarda da kai bayan ƴan ƙasar da kake mulki sun san cewa ƙarya kake kai da kanka ka san ƙarya kake yi ku duba wasu jaridu guda biyu na duniya fa wasu yan jaridu ne suka fitar da wani rahoton su shugabannin da suka fi kowa corruption a duniya guda uku shugaban ƙasar Syria da shugabannin Afirka guda biyu a ciki har da na ƙasar mu su ne aka baiwa kambu na mai na cin hanci da rashawa jarida ne a duniya ce kare yin wannan idan ya zanto haka na ƙasansa kuma fa Allah ya sauke kuma abin takaici guda biyu musulmai ne waɗanda ke ansa sunan musulunci waɗanda Allah ya saukan musu da Qur'ani wanda duk a yau din suna a masallacin juma'a ana karanta musu huduba me za ku gaya ma Allah a ranar tashi kiyama abin takaici dukkaninsu kuma sun wuce shekara sittin duk wanda ya wuce shekara sittin a duniya alfarma aka yi masa ya dace a ce ya mutu idan ya mutu ba wani abu bane ba dama shekarun al'umma sa manzo Allah ya ce 60 ne ko 70 duk wanda ya wuce shekara 60 ya je 70 kawai alfarma akai maka ya ku bayan Allah ku sani cewa hadisin mu na karshe shine hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya kasance yana miƙewa cikin dare ya sallah fi min dawfil layl tsakiyar dare manzo Allah yake miƙewa ya sallah ku duba matsayi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ka duba take da kirari da ya ce masa a cikin littafinsa, har rantsewa Allah yi da rayuwarsa, yake la'amurka ina rantsuwa da rayuwarka, amma tare da haka yake tashi da daddare yana sallah, har ƙafarsa tana kumbura, Aisha ta ce, ya ma'aikin Allah ya za ka matsa ma kanka, bayan Allah ya ce, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما هذاك tsananta makanka yace ya Aisha afala akuna abdan shakura ba zan zanto bawa mai godiya ba in an ce an gafarta min sai in kwanta in ta bacci ai godiya ce nake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tashi in ya tashi da daddare ce Allahu akbar sai ce Allahumma lakal hamd ya Allah godiya a gare ka take anta nuru samawat kai ne hasken sammai da kasai walakal hamd godiya ta tabbata a gare ka anta qayyumus samawati wal ard kai ne wanda ya tsaye da sammai da kasai kai ne tsaye kake jujjuya su yadda ka so walakal hamd godiya ta tabbata a gare ka an tarabbus samawat sai dai ubangijin sambai wal ardi da kasa wa man fihinna da abin da ke tsakanin su antal haq kai ne gaskiya wanda babu ƙarya a ciki wa wa'adukal haq alqawlun kala aljanna gaskiya ne wa qawlukal haq zancen da gaskiya ne wa liqa'uka haq haɗuwa da kai ma gaskiya ne wal jannatu haq aljanna gaskiya ce wal naru haq wuta ma gaskiya ce was sa'atu haq Iyama tana zuwa gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah zuwa gare ka na mika wuya wa bika amantu zuwa gare ka ne imani kai kadai wa alayka tawakkaltu zuwa gare ka na dogara wa ilayka anab wa ilayka anab zuwa gare ka nake mai da al'amari na wa bika qasamtu zuwa gare ka nake kai jayayya ta wa ilayka hakamta kai ne kadai mai yin hukunci faghfir li ma qaddamtu ya ubangiji ka gafarta min abin da na gabatar wa akhartu da abin da na jinkirta wa asarartu da abin da na asirta wa a'lantu da abin da na boye a fili da wanda ya fito a zahiri da batini anta ilahi kai ne abin bauta na kai kalai la ilaha illa anta kai ne ubangiji abin bauta wanda babu wani sai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan addu'a a cikin addu'a yace wa ilayka unib wa ilayka anabtu zuwa gare ka nake mai da al'amari na muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda ke tuba kuma ya azarta mu da komawa zuwa gare shi kafin kwanukan mu su ƙare Allah ta'ala ya azarta mu da gyara abin da muka lalata kafin kwanakin mu su ƙare ya ku bayan Allah akwai jarabawa ƙwarai da gaskiya irin wannan rayuwa wanda take hatsabibiya cike take da matsaloli da al'amura waɗanda ke shagaltar da ɗan adam roƙi Allah a cikin dare ya tabbatar da kai akan wanda ya abin da yake shine daidai kuma ka roƙi Allah ya sa ka cika da imani muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cika da imani abin duk da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladarsa wanda ya kasance kuskure ne Allah ka gafarta mana Allah ka buɗe idanun duk waɗanda ka baiwa shugabancin wannan al'umma su ji tausan wannan miskiniya al'umma ya al'umma ya Allah al'umman nan tana cikin fatara da babu da musiba ƙofofin bala'i duk sun buɗe a cikin wannan al'umma ya ubangiji ka rufe su tare da ikonka da ƙarfin ikonka ya ubangiji ka canza mana wannan al'amari da muke cikinsa na wahala da fatara da babu ya ubangiji ka kawo sauƙi a cikin wannan al'umma ta annabinka sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji mun tuba kada ka kama mu da aikin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah hakika akwai wawaye a cikin mu kamar yadda kai ka sani ya ubangiji ya ubangiji ka danke hannuwansu a bisa wannan zalunci ubangiji ka kawo mana sauki a cikin wannan al'amura ka cika mana da imani ka gafarta mu iyayenmu ibadallah inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله